إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ranar juma'a kenan sha bakwai ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da hanziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta domin yabo da kuma tarihi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi shafi na goma sha shida ga waɗanda bugunmu yake ɗaya da su a inda mala yake cewa wa wafa qadru baydatin min nudarin daina salmana hina hana alwafa'u كان يدعى قنا فأؤتق لما أي لما أي نعت من نخيلة الأنقى أينعت من نخيلة الأقناء أفلا تعذرون سلمان لما أنعرته من ذكره الأرواء وأزالت بلمسها كل داء أكبرته أطبة وإساء وعيون مرت بها وهي رمد فأرتها ما لم تر الزرقاء وأعادت على قتادة عينا فهي حتى مماته النجلاء أو بلنف التراب من قدم لا نت حياء من مشيها صف لانت أوكي مسها سموك ومشيها نت حياء من مسها الصفواء أقوة نسخة مشيها نت حياء من مشيها الصفواء موضع الأخمص موضع الأخمص الذي منه للقلب إذا مضجعي أقض وطاء خضي المسجد الحرام بممشى ها ولم ينس حظه إيلياء ورمت إذ رمى بها الظلم الليل ورمت إذ رمى بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء دميت في الوغى لتقصب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء فهي قطب المحراب والحرب كمدا رت عليها في طاعة أرحاء درس يا جباتا ينا مغنى أكن ma'ujizoji na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam inda ya ba mu labari game da wasu sashi daga cikin ma'ujizojin annabi sallallahu Alaihi wasallam kamar abin da ya shafi tunkiya ko akuya ta ummu ma'badin lokacin da ya shafi hantsarta nono ya taru alhali nonon ma babu shi hantsar ta bushe sai da aka cika kwano ko ƙwarya suka sha sannan aka sake ɗauko wata ƙwarya aka cika aka bar mata sannan suka wuce zuwa madina lokacin da suka yi hijira tare da saidina abubakar to haka kuma ya ba da labari akan abin da ya faru daga ƙarshe na ainihin abinci wanda sa'i ɗai da annabi ya masa addu'a amma mutum dubu suka ci suka koshi kuma abincin bai ƙare ba haka ruwan da bai wuce sa'i ɗaya ba mutum dubu suka sha kuma suka koshi kuma ruwan bai kare ba bai ragu yadda yake ba haka ne ba mu labari akan abin da ya faru da salman alfaris lokacin da yahudawa suka kama shi a matsayin bawa a cikin madina suka bautar da shi akan zalunci to daga ƙarshe lokacin da ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ne ya nemi su ‘yantar da shi suka ce ba za su ‘yanta shi ba za su ne ɗaura mai fansa abu biyu kawai suke nema gare shi na biyu ya kawo ukiya arba'in ukiya arba'in kuɗi ne masu yawan gaske shi kuma abin da gare shi bai wuce zinarin da kila bai wuce nauyin ukiya ɗaya ko biyu ba shi ɗaya mallaka a duniya wanda bai wuce girman ƙwan kaza ba sannan suka ce mai lambunsu da suke da shi ya je ya samo itacen dabinai ɗari hudu ya je ya dasa in ya dasa su har yanzu yana nan bawa sai in sun kama babu wanda ya mutu sannan kuma da sharaɗin kowane ya yi ‘ya'ya kuma a wannan shekara wanda wanda ya saba ba al'adar dabino in ka dasa shi to akalla ciki ya sauran ya'ya ya shekara uku to shine yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu komai kawo wannan zinarin naka da ya kawo zinarin sai annabi ya shafi zinarin to dama awo ake yi duk sanda za a yi musanyar zinari ko za a sayar da shi sai an auna da suke yi aka je aka auna sai ga shi zinarin nan ya kai nauyin ukiya arba'in a dalilin shafar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa saboda haka ya biya wannan sannan to ina za a samu itacen dabinai da za a daddasa a cikin lambu shine annabi sai bagana ga wani daga cikin mutanen madina suka kawo wa'annan itatuwa kusan ainihin 400 annabi ya ce to a ɗauke su aje a kai su lambu amma kar a fara dasawa sai ya zo da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo sai fara dasawa da hannunsa kuma ya yi addu'a sannan aka ci gaba da daddasa sauran sai ga cikin wannan shekara ba wanda ya mutu kuma kowanne daga cikinsu ya yaya sai aka yanka shi to sannan ya samu yanci a ga nan bayan Allah sun wahala to shi gaban wannan labarin ne zai kawo mana a yanzu shi ne ya ce ƙadaru baidatin min nudarin gwargwadon ƙimat ƙwan kaza min nudarin na zinari nudara nan zahab ɗaya daga cikin sunayen zinari akan kira shi Allah sannan akan kira shi annubar saboda haskensa to shi ne ya ce wawafa akwai wawan guda biyu wawafa sai ya biya shi wannan zinarin da bai wuce girman kwanka ba ba daina salmana shi ne mafulin bihi na wafa bashin salmana da ake binsu da suka ɗora masa na fansa ya kawo wanda muka yi bayani hina hanal wafa'u kuma abin ban takaici lokaci suka sa ba wai cewa an kai yaje duk sanda ya ga dama in ya samu ya kawo ba a'a lokaci suka haddade suka kayyade suka ce da zarar lokacin yayi bai bada ba shikenan kuma abin ma ya rushe zai ci gaba da zama bawansa amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa yana shafar wannan zinarin wanda inda babu wannan in za a auna shi ba zai wuce nauyin kila darhami biyu ko uku ba amma sai gashi ya kai nauyin ukiya ba arba'in to kaga duk wannan yana bayyana maka mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shi Salmanu ya kasance a da yudu'a qinnan ana kiran shi bawa tsintsa alqinnu a lugar larabci shine bawa cikakken bawa wanda babu wani bangare nashi da an ka yanta ana kiransa alqinnu to a da haka ake kiransa tsintsar bawa amma fa'utika sai aka yanta shi aka mai da shi bawa a yaushe shine yace lamma lokacin da aina'at al'aqana'u jam'u qinu shi kuma shine wannan silalan dabino da ake dasawa shine qinu a larabci gashi na qur'ani qinwanu to ayan ce al'aqana'u jam'in sani wannan silalan ko tsumojin da aka daddasa min nakhilatin na itaciyar dabino aina at lokacin da suka nina domin suna nina dama shi a sharaɗin da suka sa sai suka ce to yanzu ka zamo ɗa shi kenan ka fita daga bauta amma kamin wannan lokaci to bawa ne bawa ake kirasa cikakken bawa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'jizarsa ta bayyana nan to shine sai shi al-busiri ya dawo yana magana ga su yahuda wanda suka kama salman akan zalunci suna bautar da shi yace afala ta'zuruna salmana yanzu ba za ku yi ma salmanu uzuri ba lamma lokacin da al-urawa'u na ƙarshen baiti al-urawa'u lokacin da makarkata an aratu ta gitto masa bin zikiri saboda kawai ya ji ambaton annabi akwai wata rana yana cikin yahudawa a wannan lokaci bai taba ganin annabi muhammad ba to ana nan sai wani ba yahudi ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai akwai wani mutum da ya fito daga makka ya shigo madina ga sifofin shi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza salmanu na jin wannan yana kusa bai taba ganin annabi ba sai kawai makarkata ta same shi shine al'urawa sai dinga makarkata to shine yace ba za ku yi masa uzuri ba ku daina bautar da shi akan zalunci in ku ba za ku yi imani da shi ba sai ku bar shi shi ya je ya yi imani kuma a haka ya neme ya je ya gana da shi kuma suka hana saboda sun san in salmanu ya je wurin to zai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa azalat kulla da'in hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama wa azalat ta kawar da kulla da'in duk wani ciwo duk ciwon da hannun annabi ya shafa to ciwon nan ya gudu an sallama kowane irin ciwo ne bilamsiha da shafanta kawai kamar yadda ya faru ga sayyidina ali lokacin da za a je gazawatu khaibar annabi yana son ya abin nan ya bashi tuta aka ce ya sai da al'idanunsa na ci ya shtaki ta shtaki a ina nabi ya ce to ku je ku ce ya zo ina son yana zuwa annabi ya masa addu'a wata ruwaya annabi ya shafe ido nan take mu ba sharatan shi ke sai idanun suka warke tun daga wannan lokaci sai da na ali bai taba ciyen ido ba ya bar duniya a wata riwaya ba ta al-imamu at-tabarani annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma azhibil harra wal qarra anhu Allah ka tafiyar da zafi ko sanyi daga sayyidina Ali shi yasa wasu malamai suka ce shi sayyidina Ali a dalilin wannan addu'a shi bai jin zafi bai jin sanyi bai jin zafi bai jin sanyi lokacin zafi sai ya sa kayan zafi bai damu ba lokacin sanyi ko ya sa kayan zafi har babu ruwansa sakamakon wannan addu'a da aka yi masa hatta zairuddin al-iraqi alibin wannan al-imam al-iraqi littafin sasira ya ya kawo wannan labari ya ambaci wannan labari cewa haka ya faru da sayyidina ali to wannan ke banda haka akwai wasu da yawa kamar alkatada da zai ambata nan gaba to shine ya ce wanda wannan ciwon aqibatun jam'u tabi jam'u killan likitoci akbaratu wanda ciwon ya yabuwaye su ya gajiyar da su game da warkarwa ma'ana an samu marasa lafiya bila adadi sun yi ta yawo wajen likitoci suna neman magani abin yabuwaye likitoci amma shi annabi kawai hannunsa ɗaya ya ɗauka mai daraja ya shafi wurin ciwon kuma shi ke sai wuri ya samu lafiya wa isa'u isa'u shi kuma jam'u asin as shine mai ba da magani ko da ba likita ba mai ba da magani a sha kuma don a warki to haka su ma masu ba da magani don a warkar ciwon ya buwaye su amma bai buwaye matakan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam bale addu'arsa bale kuma ya bada wani magani sallallahu alaihi wasallam isa'u ba na cutarwa bane ko munanawa jam'u asin al'asu a larabci shine wanda ke bada magani allazi yudawil marda in ba ka da lafiya sai zo ya baka magani ba dole sai likita ba zai iya yiwa shi kawai magani famasi ne kawai iyaka ce ka zo ka yi bayanin ga matsalar kai ɗauki magani ya baka wa uyunun da jam'u aini jam'u aini haka kuma da yawa an samu wasu idanuwa rumdun masu tsananin ciwo shine rundun marrat biha da hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ta shuɗe ga waɗannan idanun wahaya rundun din alhali idanun suna cikin tsananin ciwo ko kuma kwata-kwata ba sa gani don an ramadu a larabci shine rashin lafiyan da zai hana ma ido ya ga haske ga idanun amma ba sa gani shakin kira an ramdu rashin lafiya ne a cikin idanu to da dama an samu idanuwa ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi idanuwansu kamar ijiyar sai da na al'idanunsa an ce wannan ciwo ne gare shi amma yana shafansa kuma shi ke fa'arata sai hannun annabi ta nuna ma ko kuma ta zamo dalilin ganin malam tara zarƙa'u abinda zarqa'ul yamama ba ta taba ganin sa ba ma'ana sai idanun nan da ke cikin ciwo a dalilin shafan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu to sai hannun ya sababa gani ga ainihin idanu ya zama yana gani lafiya lau yana ganin abin da a kusa da abin da an nesa abin da ma zarqa'ul yamama wata mata ce mai tarihi da kuma ba al'ajabi har ana ganin ba a taɓa wata mata ko wani mutum ko wata ma halitta mai gani kamar ta ba domin ita tafiyar kwana uku idanunta na ganin shi tafiyar kwana uku zarka'ul yamama ba zangon tafiyar kwana uku to idanunta na kai can to hatta ita abinda ta kasa gani wayanda manzo Allah ya shafi idanuwansu sai idanuwansu suka zamo suna iya ganin wannan abu saboda haka ganin su baya wuce nazar qawul yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa adat ala qatada ta'ina akwai sadda aka je yaki ana yaki akwai da ake kira qatada ibn nu'man sai aka cire masa ido ya fada kasa ya zo ya gaya wa manzon Allah manzon Allah ya ɗauko idon ya yi addu'a kuma ya mai da idon kuma idon ya zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam aka mayar masa da idaniyarsa shine wa adat ainan shine maf'ulun bihi na adat hannun hawaye zamiri yana koma zuwa ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar alaka ta da ta akan katada aina ida idaniyarsa da ta cire fahaya wannan idaniyar tashi annajila'u ta zama mai tsananin gani hatta mamaki har ya bar duniya an ce ta mafi tsayar gani ita wadda ba ta taɓa samun matsala ba to wannan da ta samu matsala ta fi waccan gani duka wannan albarkar wannan yana na rubuci cikin littattafai na sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aw bi lamsi turabi ko kuma ina ma da a ce annabi zai keɓance ni bilansu da sumbunta allansu bisa ya nufin sumbunta attaqabil ko attaqabbul gani ka sumbunci abu ko annabi ya keɓance ni da sumbuntar ƙasa min ƙadamin ta ƙafarsa wai shi ko da a ce bai samu komai wurin annabi ba da annabi zai samu da zai samu dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi dama ya sumbunci kafa dai to shi da bukata ce ta biya da duk bukatoci ne na duniya da na lahira sun samu biya dan ya san ya samu albarka wannan ana kiransa at-tabarruku bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam idan yana rayuwar nan jaiz ya halatta in annabi na raye to zaka iya tabarruki da abin nan da asaru na shi kamar da ya zo a wasu ruwayoyi sun yi tabarruki da sauran ruwansa haka gashin jikinsa haka akwai wata mata ma ita takan ɗebo gashin da zuwan jikin annabi sai ta sada da turarenta sai turaren ya ƙara ƙamshi to akwai wata an ce ma har fitsari ya yi ta ɗauka ta sha tun sannan kuma ba ta sake jin ishirwa ba har ta bar duniya amma wannan bai tabbata ba yana cikin ma'ujizoji da ake kawa amma bai tabbata ba bai tabbata ba na cewa ta shafi tsarin to shine yake cewa asafwa'u dutse mai tsananin ƙarfi lanat takan yi taushi takan yi taushi haya'an saboda kunya ga manzon Allah min masiha da zarar manzon Allah ya shafe ta kawai dutse ma wanda ko diga kasa ka buga shi ba zai fashe ba to amma in kafar annabi ta zo ta taka to sai kaga dutsen ya yi tausi don su wasu sun ce annabi in ya yi tafiya ga yashi ba a ganin sawunsa amma in bisa dutse ne kuma sawun na bayyana sawun na bayyana in bisa dutse ne annabi zai yi tafiya to in ka biyo kana ganin sawunsa saboda duk inda ya taka sai dutsen ya lutsa amma in kan yashi ne ko ba za ka ba za ka abin nan haka wasu malamai ke ambata duk da wasu na ganin wannan kuma bai tabbata ba to dama ita sira abubuwa ake kawowa shi yasa al-Imam al-Iraqi a muqaddimar littafin sa na sira yake cewa wal ya'lam at-talib anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira abinda dalibi ya kamata ya sani ita sira to tajma'u ma sahha ta tara abin da ya inganta wa ma qad unkira kai har da abin da an kai inkarin sa malamai suka ce bai tabbata ba kissa kaza ba ta tabbata ba to har da shi kana iya samu sau da haka galibi malamai ba su cika tsayawa su tattace abubuwa a babin sira ba inda suka fi tsanantawa babin ibada ko aƙida to wannan dole duk abin da za a kawo to sai an tabbatar da isnadin shi ya yi ne ya tabbata amma babin tarihi to wannan ko bai tabbata ba malamai na kawo muddin dai bai ci karo da wani abu na na alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh wannan malaman hadisi sukan abin nan suna rarrabewa kwarai da gaske tsakanin abin da yake tauhidi abin da yake ibada zalla da kuma abin da yake kawai tarihi ne kamar abubuwan nan da yake kawo za a ga wasu sun tabbata wasu kuma akwai rauni a cikin su amma malamai ba su cika damuwa kan wannan ba babin isnadi da rasul isnad mustalahul hadith to an fi tsananta a bangaren tauhidi shi wannan dole sai abin da ya tabbata ko kuma abin da za a ce in kayi ga ladansa to wannan dole sai an yi an samu isnai amma irin wannan wasu malamai na ganin kawai dai za a karanta ba za a karyata ko da hadisin bai tabbata ba ko da isnadi bai tabbata ba ba za ka kudurta tabbas abin haka ba ne don yiwuwar kar aje ba haka ba ne kuma ba za ka kudurta karya ba ne don akwai yiwuwar zai iya yiwuwa ya tabbata kuma akasarin sira haka abubuwa su akasarin riwayat a ɓangaren sira za ka ga haka su mafi yawancin abubuwa shi za a ga saɓani yayi yawa a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza to wallahu ta'ala a'lam to haka abin da yake so ku fahimta malamai ba sa shaddadawa a babin kamar da shi al-Imam al-Iraqi ya fada wali alami talibu an nasiya tajma'u ma sahha wa ma qad unkara shi yasa cikin sira ya kawo abin da ya tabbata ya kawo abin da kuma eh bai tabbata ba yake cewa mawti'ul akhmusi eh wato wurin da kafar annabi ta taka al'akhamus shine dan ramin nan na kafa na kusa ga idanun sawu shi ake kira al'akhamus a larabci to wanda ga galibi mutum ya taka ƙasa bai bayyana sai dai wanda bai da shi da akwai waɗanda Allah ka halitta ba su da shi kuma su malamai sun ce annabi bai da shi duk da ibn al-arabi ɗaya daga cikin malaman luga ya yi inkarin wannan ya ce annabi yana da shi sai dai nashi bai yi zurhi sosai ba sannan kuma bai shimfiɗe ƙasa sosai ba tsakatsakiya ne wannan shi ne ita ce ƙafa mafi kyau duk ɗan adam ɗin da ha gani da irin wannan sifa to sifa ce mafi kyau ya ce to irin na annabi sallallahu alaihi sallama haka yake da za ka ga wani nashi ya taso sama irin irin wanda sojoji ke so ko to na annabi ba haka yake sallallahu alaihi wa sallam to shine al-akhmus amma nan yana cikin abin da ake kira itlaqul juz'i wa iradatul kull kafan yake nufi gaba daya kafan yake nufi to shine wurin da kafar manzon Allah ya taka allazi minhu wanda yake daga gare shi lilƙalbi game da abin da ya shafi zuciyata ni albusiri to haka yake kamar wabin nan waɓa'u kamar shimfiɗa ce ga mutum iza mabja'i lokacin da wurin kwanciya ta an ya samu ƙura to haka wurin da ƙafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan wani tashbihi ne yake son yi ma'ana yadda mutum yake samun kariya daga kura da ya kwanta saman shimfiɗa saɓanin wanda ya kwanta ga ƙasa kaga shi ba zai samu yawwa wanda ya hau tabar mato za ka ga kuma ya samu shimfiɗa mai kyau za ka ga kura ba za ta babu ƙwari ko babu wata ƙasa babu wani abin nan to haka shi ma yake cewa inda ƙafar manzon Allah ta taka inda jikina zai samu ya haɗu da wannan wurin to da ya warkar da abin da ke cikin zuciyata kun fahimta? da ya warkar da abin da ke cikin zuciyata da duk wata matsala da take cikin zuciyata ya kawar wurin da kawai ya taka to yana da annabin ya taɓe shi ko ya yi masa addu'a to wannan shi ne abin da yake nufi sai ka kwantar da hankalinka sosai dama wannan yana cikin matsalar wake tun da ana dan haɗa da balaga ba irin magana ce haka wadda muka saba da ita ba akwai ɓoye wasu abubuwa to shine wa ba'u shimfiɗa an ƙabba shine kura wadda take zuwa ta lallake ga tabarma ko wurin da ake kwanciya mabji'i shine wurin kwanciyarsa sannan yana iya ɗaukar kuma sasannin jikinsa haziyal masjidul haramu masallacin ka'aba ya rabauta ya samu babban rabo bimam shaha a dalilin tafiyar da manzon Allah ya yi bimam shaha a dalilin tafiyar da manzon Allah ya yi a ciki to wannan tafiyar da annabi ya cikin ka'aba to sai masallaci ya samu babban rabo ya samu ɗaukaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ba ma shi ba iliyau shi ma masallacin kudus albaitul aqsa almasjidul aqsa shi ma walam yansa hazzahu shi ma ya bai manta nasa rabo ba tunda shi ma annabi ya shige shi shi ma ya samu babban rabo ke so da haka abin da yake so ya nuna maka duka cikin darajar da suka samu to zaman annabi ya shige su annabi ya yi sallah a cikin almasjidul aqsa haka kuma kamar yadda muka sani ita kaba ma ba sai an faɗa ba wale da shi to wannan shi ne ya ce wari mat ƙafafon manzon Allah sun kumbura sun yi kumburi iz lokacin da rama biha ya jefa ƙafar tashi zulaman lele a cikin duhun dare yana tsayuwa yana ibada ko? to miya bambanci filwaga to ni nau yana nan tahi damiyat filwaga lituksi ba ba yana nan tahi yana yawan nuska din taku akwai abin nan amma dai akwai wannan da na karanta akwai wancan to warimat izrama biha zulamal layli ila Allah khawfuhu war raja'u wannan shi daidai damiyat fil waga lituksiba tiban ma araqat min ad-dam shuhada mm to bannan la iskala ba ba matsala shine yace warimat kafarsa ta kumbura iz lokacin da rama biha ya jefa kafar tasa zulamal layli a cikin duhun dare shi ne tahajjudin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka to wannan tahajjudi da manzon Allah yake yi da ya tsananta sosai farkon lamari har sai da Allah ta'ala ya saukar da taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa Allah ya ce ai ba mu saukar da al-qur'ani don ka wahala ko don al'umma ka so wahala tashka ai anta ko tashka ummatuka duka malaman tafsiri sun fassara to daga nan ne sai annabi ya sassauta har ya kai ga nana Aisha take ce masa ah annabi abin nan yayi yawa sai to afala akunu abdan shakura to ta ce mishi Allah ya gabarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo to me zaka zo kana wahala kanka haka sai to ai abin da nake yi godiya ne ba zan zama shi kenan tun da an yi min gata ni ko in zo in yi ai wannan ba ba ɗabi'ar kurama uba ce ba ɗabi'ar manya ba ce babban in an yi mai gata to zai nuna godiya ko to shine abin da yake magana a nan ya ce kuma khawfuhu tsoron sawar raja'u da ƙaunarsa ilallahi suka yana yin sani zuwa ga Allah tsoron azabar Allah da ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to sai damiyat damiyat kafar annabi ta zubar da jini filwaga a lokacin yaƙi alwaga asalin alwaga a luga shine as-sautur rafi sauti wanda yake na makamai kakakakakam to shi ake kira alwaga a larabci to kaga an kai haɗu wajen yaƙi yau ana jin sautin takubba ko da gudun dawakai da tashin bama-bamai da bindigogi to wannan sauti kala-kala shi ake kira alwaga a larabci amma aka ambace shi kuma a jingina ma yaƙi kawai eh min babi talakin jizai wa irasul kul to shine yake cewa kafarsa ta yi jini wannan yana magana a lokacin uhud lokacin da aka yi gazo ta uhud da aka fasa masa ainihin baki to jinin ya zo har ya zuba har ya kai ga kafarsa to me yasa ta fitar da wannan jinin ita kafar ta sa yace li tukusiba la ta'ali don ta samar da ɗiban ƙamshi game ma'arakat a shuhada'u abinda shuhada'u uhud suka zubar minar dami na jini shi adalilin da ya sa kafar annabi ita ma ta fitar da jini saboda ta kamsashe jinin da shuhada'u aka zubar musu a yaƙi to shi yasa duk gawa cikin wayannan musamman mutum saba'in ɗin nan manya da an haka shi duk wanda ka je kusa gare za ka je kamshi ke tashi ƙaushi ke dai sallallahu alaihi wasallam fahaya ƙafar annabi ƙutubul mihrabi ita ce ginshiki na bauta don duk wani mai bauta duk wani mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to tushen sare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qutub shine kamar jagora wanda kowa yana sauraron me zai fada shine sufa yake sa ma waliyai ya ce al-qutub to babba ke wanda ya taka wani matsayi sosai na wilaya wal harbi akwai wal harbi eh haka kuma kabar annabi sallallahu alaihi wasallama ginshiki ce a wajen yaki don cikin sifofin annabi duk da yaki ya kai yayi zafi ya kai yaki annabi baya gudu yana cikin abin da yake khususiya na manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda an manzo ko annabi to haramun ne in ana yaki ya gudu amma mu al'umma sai an muna rangwame in mun ci wuya sallallahu alaihi wasallam to kada shugaba ka gudu ai yaki yaro shi ko ba haka ba to shi yasa ba a son shugaba masorai eh eh yaki ya lalace duk wanda a jagora yaki to ba zai gudu ba sai shi hankuri ko eh in ma ta kama a kashe shi a kashe shi to shi yasa ai ba kaga ba a sa jagoran yaki sai jaro ba za ku ɗauko rago ku ce shi ne shi ne zai jagoranci shi yaki ba ko to Allah ya taimaka ya ce arha'u ga can ƙarshe ƙabilu manya darar sukan zagaya alaiha akan wannan kafa ta annabi fi ta'atin wajen yi mai da'a akan abin da ya umarce su da shi sallallahu alaihi wa sallam amma asalin arha'u jam'i ne na raha eh raha ya ce raha shine dutsen nan da ake nika da shi da an gane dutsi dutsen nika wanda kamin a samu wayewar cewa ya kamata a samu turmi to dutsi ake amfani da shi ya ka samu dutse aka ɗauko masara ko dawa sai kun ɗan saurara fa aka aza sai a ɗauko ni ƙaton dutse kuna ɗauka hankalin me ke faruwa ne to shi ne sai a samu jaki sai a ɗaure a ɗaura masa ya giya sai a ɗaure dutsen sai ya dinga zagayar dutsen har masara ɗin ta koma gari an gane? shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya duru kama ya duru al-himaru lirriha to wannan shi ake kira riha amma na abin da yake nufi manyan kabilun larabawa don ba kowane dutse yake wancan aiki ba sai dutse mai karfi kuma mai nauyin gaske to shine yake cewa arha'u manya-manyan kabilu darar sukan zagaya alaiha a kan kafar manzo Allah fi ta'ati wajen da ma'ana dai larabawa ko sahabbai dai shi annabi sallallahu alaihi sallama mutum ne wanda mabiyan shi sun fi ko sun fi sun fi masa biyayya saba ga kowa a duniya wanda cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai taɓa bada umarni sahabbai suka saba ba bai taɓa ba iya gurgudu su ne mai da'a su ne mai biyayya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan sifa duk da ka ce ka imani da annabi shi ke in ka ga wani kangarare to dama ko dama bai shigo cikin musuluncin ba ko kuma a kafiri ya ce wa urahu ina zatonsa ƙorahu ina zatonsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam damiri yana koma zuwa gare shi laulam yusakkin da bai sanya natsuwa ba biha da wannan kafa tashi qablu tun gabanin ma a aiko shi da annabta hira'an ga dutsen hira kusan lokacin da yake shiga yana at-tahannus yana bauta kamin a yi mai wahayi shine yana tunanin wasu malamai sun ce ibada ba wai sallah ko zikiri ne yake ba yana dai tunanin menene zai fito ma da mutanensa wanda zai kawar da su akan barnar da suke yi da kuma shirka da sauransu akwai sadda ya shiga sai a lokacin da ya yan kwanaki bai shiga ba sai dutsen ya dinga nishi yana kuka kamar yadda dutsen uhudu yi kuma su su abu jihar sun ji wannan sautin bai daina ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce uskun ya hira uskun ya hira annabi ya ko kafarsa ya dora sama shikenan sai ya daina kuka amma kuma duk da haka suka kasa imani wannan tun kame a hijira ake ma magana tun kame a aiko shi ma da annabta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine yace ina zaton laulam yusakkin biha qabl da a ce bai sanya wannan bai jayo natsuwa bai zan dalilin saka mu wannan dutsen natsuwa ba na shihira qabl tun kamin annabta yace to majad bihi adda'amahu da an samu wani irin katon gulbi na jini ya dinga kwarara daga gare shi saboda kuka shi dutsen yace ni ina zaton hakan don kukan nan nashi ya ce addaba'u shi ne albahar babban teku to amma na jini yake nufi ce ajaban kai yi mamaki lil kuffari ga wayannan kafirai irin su Abu Jahl zaru dalalan da suka ƙara ma kansu bata billazi da abinda kuma fihi ihtida'u cikin shi ne ake samun shari'a lil'ukuli ga masu hankali duk mai hankali a cikin wannan abin da ya ƙara musu bata suke ke samun shirya kaga akwai ban mamaki ƙur'anin nan da Allah yake ta bayani hudan lil muttaqi to amma su bata yake ƙara musu wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin to amma su ba sa ciki su ba su samun rahama ba sa samun shirya to shi ne ya ce ka yi mamaki da lamarinsu to Allah ya sauwara to kar ka yi mamaki don ka kawo mutum shirya ya ƙara zama batacci ba abin mamaki ba ne ba abin mamaki ba ne akwai wanda shi in ka ce za ka tsaya ka karantar da shi ko ka yi mai wa'azi to wa'azin zai ƙara jefa shi cikin bala'i kamar yadda yawa su su abuja kullum sababbin abubuwa ke ta sauka na nuna gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya bataɗe suke karawa akwai akwai abin ne saboda abin daga Allah ne in Allah ya taimaki rayuwa da hankali na karɓar shari'a sai ta karɓa in kuma bai bata wannan hankali ba to ba za a samu shari'a ba wallazi kuma ai abin nan da ya tsaluna minhu suke ta tambayan manzon Allah in ka isa in kai annabin gaskiya ne yi muna kaza yi muna kaza to ai kitabu sun da ya saukan musu da littafi kuma ya saukan musu da littafi munzalu abin saukarwa kari a tafin ya zo musu wartiqa sun nemi ya hau sama in ya je sama ya zo da littafin ya kawo musu أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه haka suka faɗa suka ce kai muwa sai ka hau sama in ka hau sama kai ko ka hau ma ka dawo ba za mu yi da kai sai in ka zo mana da littafi daga sama ɗin kuma wanda za mu zo mu dinga karanta wanda kai ba naka ba ne to ga alƙur'ani sannan ai mai raji da shi ko ba ai ba kaga sun nema an ba su sun nemi littafi an ba su sun nemi ya hau sama kuma ya hau autar kafin sama cikin ababen da suka nema to an yi mi'raji da shi ya zo ya ba su labari sun ce karya yake sai suka ce a kan mu karyata shi tun da ya ce daga almasjidul aqsa aka ɗauke shi aka yi sama da shi na harko mu dai ba mu taɓa sanin ya je almasjidul aqsa ba kuma mu akwai waɗanda sun ga tafi cikin mu ya zo ya yi muna bayanin yadda masallacin yake suka shirya tambayoyi na ƙurewa yaya masallaci yake yaya ginin shi yaya launinsa yaya kaza da kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce mala'ika jibrilu ya ɗauko masallacin ya aje gabansa ya wuce sigirin aka ɗauko masallaci aka aje gabansa duk abin da suka tambaye shi ya ba su amsa duk tambayoyin da suka yi sai da ba su amsa daga ƙarshe kuma sun ce haza sihiru a wannan matsayi ne Allah ya sauwaka to tun da kaga wasu ba su ba su yadda da annabi karka yi babaki eh karka yi babaki hankuri kawai annaka awalam ya kafi him ashe bai ishe su ba min Allah daga Allah zikirin alqur'ani ai qur'ani kadai ya ishe su inda suna da hankali ko fihi linnasi rahmatun wa shifa kamar yadda Allah ya ambata a cikin alkurani akwai rahama akwai waraka eh waraka daga kafirci daga shirka daga munafunci duk wani abu dai mara kyau da qur'ani yana warkarwa daga wani kuma cikin abin da zai tabbatar musu gaskiyar annabi a ajazal insa ayatun min aya tilo gaggajiyar da mutane minhu daga ƙura'ani daga irin ƙura'ani su kawo aya ɗaya kacal ba ma sura ba farko an ce su zo da ƙura'ani abin ya buwaya aka ce su zo da surori goma abin ya buwaya aka ce to su zo da ainihin ko da aya ɗaya ce shi ma abin ya buwaya abin ya buwaya ba ma su ɗaya ba wa lijanna har da aljannu ko ba haka ba kamar yadda Allah ya faɗa qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an shine sharadi ala an ya'tu bi mithli shine sharadi hadha al qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'atu bi suratin sai ce min mithli shi ne sharaɗin da Allah ya sami misilihi shi ne yana da balaga akwai fasaha akwai nahawu akwai sarku akwai komi da duk da sifofin ƙur'ani to duk abin da za su kawo ya zan in an ɗora shi da ƙur'ani ba bambanci da sai aka samu wasu shekaru irin su musailimatul kazzab suka yi ta tatsuniya sai ce shi zai je ya shirya wani abu ya je kulle kai ne cikin dare sai kirkir wata sura yake cewa wa zare ati zara'a wal hasidati hasda wa zariyati qamha wa qahinati tuhuna wa saridati sarda yace قد فضلتم على أهل الوبر يتي ما سبقكم أهل وبر أهل بد أهل أهل وبر أهل مدر to wannan shine misalin wannan zai'ati shine misalin wal mursalati wayo ga sura da ya kawo eh sai ce akwai wani mala'ika suna ne rahaman shi ya zo cikin dare ya mai wahayinta to shi ne eh wazari ya ce zara ina rantsuwa da masu shuka shuka wani hasida ce hasida ina rantsuwa da masu girbi girbi yau da yi ne wata والطائرات تعالى أنا رزوانا ماسو نكا نكا والخابزات خبزا أنا رزوانا ماسو توي ماسا كوينا كو براسا والساردات سردا أنا رزوانا ماسو توكا تو توكاوا واللاقمات لقما ina rantsuwa da masu lobobi sai ce to ai ƙarfi biltum alahali wabar an fifita ku akan mutanen daji ma sabaqakum ahlu mada ai mutanen da birni ba abin da suka tsere muku da shi wai shi ke na ya ƙur'ani kuma ya sake zuwa da wata sabuwa yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil hubula akhraja min batniha nasmatan tas'a min bayni sharasifa wa ahsha wa yana kwaikwayon alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi yace ashe baka ga abinda Allah ya aikata ga alhubula mata masu ciki ba akhraja min batniha nafsan tas'a ya fitar da mutum mai rai tana ta tafiya min bayani sharasifa wa asha kuma rayuwar na an fitar da ita tsakanin awazu da hanji to ƙuranin sake wata ayar kuma yace alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu zanabun wasilu wa mushfirun tawilu yace inda zalika fi khalqi rabbina la qalilu to kaga dai wannan shiriri ta ce musailama ba karamin shaidani ba ne to wannan shi ake gara ƙur'anin musailama sunan mala'ikinsa rahmanu to shi ne Allah yake faɗa a nan subhanahu wa ta'ala ya ce fahallata a tibihal bulagau me yasa waɗanda suka ƙware wajen fasahar zance ba za su zo da koda misalin aya ba ne wannan bai gaba da ƙur'ani ba in an karanta dariya za ka yi amma ka taɓa jin wani ya karanta ƙur'ani a yi dariya sai dai in bai karanta daidai ba sai dai in bai karanta yadda Allah ya saukar da shi eh yace to wannan kenan yace alqurra'u wancan na ƙarshe makaranta alkur'ani kulla yawmin kowane yini shine maf'ulun bihi muqaddam tuhudi suna bayar da kyauta ila sabi'ihi zuwa ga masu sauraron qur'ani mu'jizatin min lafzi wasu mu'jizoji daga lafazin qur'ani duk sanda aka samu ƙari na ƙwarai wanda iya kira'a mai kyau to in kana saurari sai ka ji yana ta baka wasu mu'jizat kai da kanka sai ka ji cewa wannan ba shi yasa tashi musulma da ya zo a gaban alwali da bin bugira ya karanta wannan ya ce kai shiriri ta kake wannan ba qur'ani ba ba irin na na Muhammadu ba akwai bambanci to amma duka saboda kangara ba su yadda ba tatahalla bihi almasami'u kunnuwan saurare tatahalla bihi suna yin ado da alqur'ani wal afwahu haka ma bakuna duk wanda ke karanta qur'ani sai kaga ya birge ka hmm to wannan kenan yace fahawal huli shi alqur'ani kayan ado ne duk wanda Allah ya ba qur'ani sai kaga sai da matsala wal halwa'u kuma abu ne wanda yake kamar alewa mai zaki to qur'ani kenan yace raqqa lafzan ta fuskar lafazi ƙur'ani yana da kyau in ka kalli lafazin ƙur'ani to za ka ga lafuzansa suna da kyan gani ba irin su walla kaimati lokuma ba wannan kalmomin ma sai a hankali alamu dai ya nuna yunwa kawai yake shi tunda abinda surorin ke karantarwa daban shi abinda ya kawo daban to kuma an ce min misali to shine raqqa yayi kyau lafzan wajen lafazi warawaqa ma'anan warawaqa ma'anan kuma ma'anarsa tana ban tana bada sha'awa ma'ana takan birge in an ka fito ma da ma'anar qur'ani sai ta birge ka wannan sai qur'ani yace faja'at akwai wata mata da ake kira al-khansa'u wata adibiya ta zo fi hulaha wato siffa alqur'ani ko yadda ayoyin qur'ani suke in an samu wanda ya karanta shi ya karanta shi to yayi daidai da siffar kama al-khansa'u da ta zo fi hulaha cikin siffofinta masu kyau wa haliha da kayan adonta saboda na farko mace ce wadda a zamanin ta ba mace mai kyau kamar ta alhansa da ta riske jahiliya kuma ta riske musulunci sannan kuma Allah ya ba ta fasaha tana akwai diwani nata diwanin hansa wanda an buga shi tana da waƙoƙi daban-daban da take yi da wannan kawai tashbihi ne yake in gani yawwa don an ce babu wanda ya taba hada ido da ita bata birge shi ba in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da basu samu haduwa ba amma ba wani ɗa namiji da zai ga hansa sai a hankali to shi yasa laraba suke buga kyau da ita to yadda ayoyin qur'ani suke dararowa daga harshen mai karatu irin da suke da kyau daban ƙaye ya yi daidai da a ce alhansa ta yi ado da sauransu ta yi ƙawa ta zo ta haɗu da kai ya ce akwai kamanceceniya da ƙur'ani ya wuce wannan dai don dai kawai a baka misali don a kusanto maka da da misali amma ba wai don tashbihin ya yi daidai ba ne ƙur'anin ya wuce nan yake cewa wa aratna hakanan ayoyin alkur'ani sun sanar da mu fihi a cikinsa gawami da fadlin ababin da suke ɓoye na falala akwai abubuwa da yawa na falala wanda sai da ƙur'ani ya zo ya fito mana da su da da ba mu san su ba shi ne ya ce riƙatun ko ya ce riƙatun min zulali tsananin taushi na ruwan alƙur'ani masu daɗin hadiya wasa fa'u da waɗanda suke tatattun ruwa ya ce to sai su suka zo suka nuna mana abubuwan da ƙur'ani yake kunshe da su na falala wato da shi ne karanta ƙur'ani da shi da mai saurarensa in sun san ma'anarsa to daidai yake da mutumin da zai ɗauko ruwa masu daɗin hadiya shine azzulal masu sanyi-sanyi ba mai cutarwa ba sannan ga su tatattu ba su da dauda babu kazanta a cikinsu babu haki babu komai an tace su to haka suke haka shi ma ƙur'ani yake in an samu wanda iya karanta shi wadda sifa ce yake ƙara fito maka da ita ta shi alƙur'ani to wannan shi ya ƙara fito mana da abubuwa na falala kuma har yanzu malamai suna nan suna ta aiki ba a gama fitowa da ma'anonin ƙur'ani ba har yanzu duk tafsirai da aka rubuta kowa ya zo zai rubuta zai kara da iya abin da yake kara kowa kuma duk ulumu din nan da ake karatu suna nan cikin ƙur'ani nawu na nan ciki sarfu na nan ciki balaga na nan ciki fiqhul lugha na nan ciki komai na nan ciki fiqhu na nan ciki saboda haka babu abin da ƙur'ani ya rasa to shi yasa in ana karanta shi sai ka dinga jin daɗi ko damuwa kake ciki sai ka jini akwai wani malami da ya rubutu ya ce kai in ma mutum ƙur'ani ya shige shi to mutum koyon wa yake shi ya karanta ƙur'ani tana tafiyanta wadda haka ƙur'ani na maganin yunwa ba wai yunwa ya kasa ba tilawa ba tana kawar da yunwa sannan tana kawar da ciwo haka wani ya rubutu ya faɗa yana yiwa in ka karanta ka ci kaji yin wato yana yiwa ba yawo ko kuma ma'anonin nasa ba su bayyana gare ka ba baka gama sanin ma'anonin gurani da shi ne galibin mu yanzu tilawa ɗaya ce muke ko to Allah ya sawaka ya ce inda ma tajilil wujuhu ai fuskoki na bayyana ne ya ce idza a lokacin da ma juliet al'asda'u lokacin da aka kawar da tsatsa an mir'atiha daga madubin da su idanun ke kallo misali idan madubi ya yi tsatsa ko ka zo ka duba ai ba za ka gani ko ba haka ba ba za ka gani ba to shi ma alƙur'ani in ba an zo an yayi maka wannan tsatsa ba ko an karanta ba ka jin komai ba za ka ji ba eh sau da haka sai ka sami malamai masana ma'ana sai ka yi karatu sai ka san abin da ke sa a gano ma'anonin ƙur'ani larabcin kansa da ulumu nasa da sauransu to sannan ne ana karanta shi wa'ancan abubuwan da aka ambata a baya za su bayyana gare ka kamar yadda madubi bai da tasiri in ya yi tsatsa ko ka ɗauko shi ka duba ba abin da za ka gani to haka in baka san ma'anar ƙur'ani ko an karanta to sai dai saboda mu'ujizarsa na zamansa maganar Ubangiji ya sa maka wani canji amma ba za ka samu ɗanɗanon alƙur'ani ba shi yasa duk wanda ya fi ka sanin larabci to ya fi ka sanin daɗin alƙur'ani saboda shi ana karantawa ma'anar haka yake ganin tana ta buɗewa tana ta buɗewa to shi yasa ga wasu sai ka gani suna karatun suna ta kuka a yanda munan najeriya da waya ga mutum na karanta qur'ani na kuka wani ma yana karanta qur'ani yana girgiza kai eh wani yana kada kawaku wani yana kaza kaza ba duka abu ne wanda ke nuna qur'anin bai da tasiri babu tadabburi kawai harfan ɗaya ne ake biya shi dai abin da ya dame shi kawai tilawa kuma Allah ya ce afala ya tadabbaru al qur'ani am ala qulubin aqfafuha wannan shine matsala duk wanda zuciyarsa take a rufe to fa akwai matsala hmm to Allah ya sawwaka sai yake cewa suwarun shi Qur'ani wasu suro akwai wasu surori min daga cikin sa ashbahat sun yi kama da suwaran minna surorin halitta da gare mu ya kaga cikin ba akwai dogo akwai gajere alqur'ani ma surorin sa haka ne ko yawwa to haka alkur'ani yake shi ma yake cewa wa mislun nazail misalin surori waɗanda suka yi kama da juna akwai annazair wasu na cewa surori ashirin ne waɗanda sun yi kama da juna ta fuskoki daban-daban ana kiransu annazair akwai malam abdullahi wanda ya yi magana a kansu cikin littafin tafsirin nashi yace to misalin wayannan surorin yake cewa annuzara kawai misalin halittun da sun kai kama da juna ne to da haka idan kaga tsarin halittar mutane to haka Allah ya hada alqur'ani komai akwai ciki hmm? cikin mutane akwai miyagu cikin alqur'ani akwai ambaton miyagun mutane wayanda ma sun kafi su mugunta akwai masu fari akwai bakake akwai jajaye duk akwai wannan cikin alkur'ani iya tsarin mutane to haka Allah ya saka cikin alkur'ani saboda hikima alkur'ani ya daidai da kowa da kuma kowane zamani duk ɗabi'a ka sai an taɓe ka ba bambanci da ba ai haka ba za a samu matsala sai an samu wata ƙabilar da in an karanta ƙur'anin ba zai ji wani abu ba to amma duk iya da kake mutum kowane iri ne to akwai nau'in halittarsa a cikin alkur'ani akwai abin da ya daidai da ɗabi'arsa ina fatan kun gane abin da yake nufi to wannan kaga wata hikima ce ta ubangiji ba wai kawai ya kunshi iya laraba ba har da wa'anda ma ba laraba ba shi yasa ya amfani da wasu kalmomi waɗanda ma ba larabcin ba don kar wa'anda ba laraba su zo su ce to qur'ani na laraba na ba ruwan mu da shi to sai aka kawo wasu kalimat waɗanda ba larabci ba al-imam suyuti ya ce sun kai kalma ɗari da wani abu don su sani su ma an sa su ubangiji akwai hikima duk da ya ce kuma ƙura'anan arabiya amma bai hana aka samu wasu surori a kalmomi irin su yusuf yusuf yunus ibrahim ko ibraham luga ce na ibrahim isra'il eh makamantansu duka waɗannan ba larabci ba ne asalinsu to amma sai Allah ya yi amfani da su a matsayin larabci tun da larabawan na furta su saboda dai duk yadda kake to zai daidai da kai in ba yahude kake bai daidai da kai in kowa kake subhanahu wa ta'ala to sai ce wal aqawilu wayancan maganganu da sun musailima sun ka kirkiro indahum a gunsu ai kakkama sai kamar mutum mutumi yanzu wancan qur'anin na musailama me yawan mani shi da mutum kamar a zana mutum ne a yi mai komai sai ka zo kaga ai ba mutum ba mutum din bane ko to haka maganganun su suke eh wasari dati sarda wal khadi dati khubza eh hadda masu tuya waina sai da an ga sai ce fala yuhi mannakal khutaba ya ce to ga wasiya zan yi ma kada waɗanda suke gwanaye wajen magana kada su sa maka rudu game da sha'anin alkurani ko addini an gani? ina yana magana ne akan irin su musailima masu suka alkur'ani da makamantansu ya ce to kada zamansu hudaba ƙwararru wajen iya maganganu da sauransu abinda musailima ya yi akwai hikima amma an dangana shi da alkur'ani kuma sai ka ga babu wata hikima babu wata hikima baligi ne akwai balaga tare da shi amma bai yi kama da alkur'ani ba ta kowace fuska to amma masu shari suka ce wannan ya shafi kuma magana ce wasiya ce ta shafi komai kar daɗin mutum in dai ba karatu ko ba gaskiya yake faɗa ba kar kai zai sama rudu don so tari wani Allah zai ba shi fasahar zance amma kuma barna yake yaɗawa ko ta yadda ma in kana sauraren sa sai sai shi ƙara jefa ka cikin rudu sai ka rikici to Allah ya sawwaka wadaka hamziya hamziya kenan shi yasa ya karata da ummul qura fi madhi khairil wara wadda ta kunshi makka gaba ɗai gami da kuma madina ko ka sha tarihi kuma ka sha luga Allah ya gafarta masa kurakuransa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka yake littafin har yanzu ba mu ma ya rabi ba so Allah ne ya taimake mu ya gwada mana mu mun sauke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi